حميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وتابعين ومن يتبعهم بالإنسان إلى يوم الدين أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شديد والله شديد
ولله لله
ولله الحمد هو عليه التوكل فيه آيات بينات مقام إبراهيم نعم.
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين To, a haƙila yau muna cikin wannan sura sura ta Ali Imrana. Mun kwana akan aya ta 96 kuma muna da cikin ayar. Za mu tashi dai kan ayar dai. A Allah subhanahu wata'ala yana faɗin wato matsayin wannan ɗaki na Ka'aba wanda Allah subhanahu wata'ala ya ajiye shi a cikin wato garin Makka. Wanda Allah ya kira shi garbanka. wanda muke bakka yana daga cikin sunayen makka to wannan ɗaki da Allah ya ajiye Allah ya amincewa ɗaki ne mai albarka mun wani ina daga cikin yana albarkarsa irin wato abdu'a da bawa zai je yi a wannan ɗaki ya yi tausiri ubangiji subhanahu ta'ala ya biya masa bukatun nasa to wannan ina daga cikin albarkar ɗakin sannan kuma Allah ya faɗi cewa hudan lillahi ne wato wani ɗaki shari'a ce da alimi daga talikai domin alƙibla ce ta talikai kuma Allah ya sanya shari'a wato ninninkuwar ayyuka na alkhairi ga wannan ibada a wannan ɗaki a jiya mun yi dai bayani dangane da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ninka ibada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa sallah ɗaya a masallacin harami ta yi daidai da sallah dubu ɗari a wani masallacin wanda ba na harbi ba wanda wanda shi ne muka ce a sallah biyar ta yi daidai da sallah ta shekara ɗari biyu da saba'in da wata tara da kwana goma duk wanda yi sallar kwana ɗaya a masjidil harami to ya yi daidai da sallar shekara ɗari biyu da saba'in da wata tara ke barin yara shi to shi ne ɗari biyu da saba'in da wata tara da kwana goma kenan to kaga wato albarkar da Allah ya fi yawon ɗakin shi ne ninninka waɗannan hasunoni wato ayyuka na alkhairi da in bawa ya yi Allah zai ninninka masa wannan ayyuka to shi Allah kuma ya ce duk wanda ya shiga wannan ɗaki wato ya shiga wasu haram to ya kada aminan ya kasance amintacce ne to kila an ce ana samun amu daga azabar Allah ila kuma ana nufin cewa labari ne amma ma'anarsa insha'i ba na duk wanda ya shiga ku amintar da shi ku ba shi abinci rama Allah din ya ce har mun amina ne kamar da Allah ya faɗa to sai Allah ya ce walillahi Allah hijul bait to za ka wannan daki ya rancin girmama wanda Allah yi wa dakin cewa hajjatar wato wannan daki ya tabbata wato alal nasi ga mutane akan mutane sanciwar daki ya tabbata lillahi ga Allah wato sanciwar dakin dan Allah wato ba wai dan wani abu ba don duk a lokacin jahiliya ana yin haji amma yanzu hajjin nan na Allah ne ke yi wa Allah haji sanci dakin nan lillahi ga Allah malisala amma ana badali ga wato alal nasu din ana badalin malika za a ilahi sabila ga wanda ya sami ikon tabarki zuwa gare shi me ne tabarkin nan ce man sarhu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi bizadi da guziri warahila da kuma taguwa cewa in dai ka samu guziri ka samu taguwa to lallai hajji ya kama ka eh da zarar an samu guzin abin da za ka rike a hanya ka ci ya kai ka har zuwa makka har ka je ka ibada kana da abin da za ka ci har zuwa dawowa kuma kana jago da za ka kai ka to haji ya kira waje ba kanka ka samu sabilu kenan ka samu istita'a din kenan to amma a yanzu wato sabilu anan shine idan kana da kudin biyan hajji domin wannan kudin shi ne kudin guzurinka shi ne kudin rahila ɗin shi ne rahila a tikiti na jirgi shi ne rahila ɗin kana da kudin tikiti kana da kudin guziri da za ka biya kuma kila ba hadiza ba ana ta jira ta daga ba hadiza ba eh to in ka samu wannan to haji ya kama wajibi ne kai haji in ba kai ba ka zo fasiki eh in dai kana da ikon za ka haji ba kai ba kalmar ko kana da abin da yake wato ainihin ba na larura abin da za a ci ba wato na wannan ba eh ka ce ka ce kana da kudi zaka ka zaka hadin ce to ba ka sai gida wace ka sai gida in ba kai ba fasiki ne kai sai ka ji haji ba ka sharɗanta maka kada ba maka sai gida ba wa in bisu ali ce kai ko da ma ne da bara ne in dai sana'a ta ce bara ita je ita ya tafiya hajji tun da shi Allah ya bashi baki duk inda ibarar sai an bashi to shi ma sai hajji ya kama shi kaga da kudin da babu su a azbe amma shi sana'a ko da mai sana'a ne da tafiya ga sana'a sana'a tana ta tsawo ya kai shi to hajji ya kama shi in bai ba fasiki ne shi eh in ma kuma zai barar isan za a bashi isan zai iya to shi ne cewa ibi su'ali ko da da maula ne ko bara ga wanda ya zama sana'ar sa ce to shi ma haji wajibi ne akan sa ko malami ne isai da shafansa ya kama ya kama hanya in littafanka za ka kai kimar kuɗin da za a je haji baka ciyar ba ka zauna ka abin da fasiki ne kai eh sai ma zaka ce to in an ce ku karatu mu ba ta waje kai hajji ka da shi abin da ka hajji sai ko sai a sai da su a tafi a je a haji ina ka haji ba option bane wani wasu ya ganin cewa kamar ganin dama ce kaga matasa da masu ɗan kuɗi a hannun su malam ka ji wani yana maganar magana ma ake ta wato ainihin miliyan kaza miliyan ɗari kaza ko miliyan dubu kaza amma sai kaga bai taɓa zantar da marar so ije ya hajji in ma zai hajjin to kawai na gayu ne eh ba mu taɓa zuwa mu je mu gane me ake yi amma ba wai ya san a ransa cewa hajji wani rukuni ne daga cikin rukunin addininsa zai je dade soke wannan rukunin ba a'a za mu je ne kawai a roki amarya in yayi amarya to a roki amarya mu ma mu je ne to hajji ba zaɓi ba ne ko ganin dama ne ba hajji kamar yadda ka san sallah wajiba ce a kanka to haka hajji yake wajibi a kanka in dai kana da ikon wato ka samu kuɗin da za ka yi hajji domin da yawa matasa wato abin da ya baka mamaki akwai wanda ya taba zuwa tun a lokacin da hajjin ma sanar dubu ɗari biyar ce nake ba shi shawara nace ya kamata ka samu ka je hajji shi Allah ma nan nace wallahi to ai gashi ne kake jira Allah ya maka buɗe ya maka kaza kaza shi ai abubuwan da sai a hankali to ina ne ake da dashin gatan nan wai ni na masa hanya ba sai na masa wani da ke da dashin gatan eh yayi yayi yayi bai ba tun a ɗari biyar amma ba daɗe ba sai gashi ya zo a guje wani Allah ina son aimin addu'a da Allah wallahi gurin sana'ar mu ne za a siyar to sun ce wato sai na siya miliyan sha biyu ni na siya tara amma sun siya mu amma yana da san dubu ɗari ba zai a garin gaga sai daga sun abun wasa ne kuma har yau bai wallahi a gari ne ya kai ma zai yayi a miliyan takwas ko ko ma zai iya fitowa ne wannan fitar da biyar ba ya fitar da takwas ne yanzu da ɗauka yi kawai kamar wani abu ne na raɗin kai wani ganin damar kai ba ka bane eh shi shi rafiya da ka sai da gidanka ba ka jirgin hanci sai ka sai da gidanka ka sauke farle a kanka da yawa kwanan suka ma aiki suka karɓi farle su sai da garin wai ai sun yi ganganci sun je sun biya wa da yawa sun yi wai ka shara yau su kai ka je ka roƙo yanzu ba ka ga abin da muka faɗa ba sallah ɗaya idan ka yi kwaya ɗaya ta sallar shekara hamsin ce da biyar da wata hudu har da kwana tara sallah daya sallah biyar shekara saba'in da bakwai da wata tara da kwana goma a jiya baka bayanin cewa in an hada sallah ka shaka kanka shak ba baka shaka kanka ka duk waɗannan ba za su yi bada da kai ba to me asara a ciki saboda haka wajibi ne aikin hajji rukuni ne in mutum ya mutu bai bar to ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kama shi shi za ba suke cewa ma farilla ne Allah kauri bisa gaggawa domin me dan ba san abin da yake kuma cewa ba yanzu wanda ya nirkin ta wancan shekarar ina da miliyan biyu yake ba rani bari so ta shekarar yanzu ya iya biya ko miliyan biyu ce da shi so biyu ma aka nika masa yanzu ya iya shi za ka ce dar dama ta samu to maza maza maza maza a ji a soke wannan farin Allah kore Allah ya taimaka wa duk waɗanda ba su soke ba suke da niyya kuma Allah ya huda musu ga shi dai ka ga irin halin da muka bayani a jiya irin yawan da aka shiga yanzu ga yadda hajji take nema ta zama to Allah ya tuwa tuwa tuwa to Allah ya hore wa duk al'umma wasu za su je su to Allah ya ce man gafara duk wanda ya kafirta billahi da Allah ai ma farada ko da abin Allah ya faranta masa min hajji hajji illan ya zama yayi bikirci Allah ya bashi iko ya ki kamar yadda Allah gani alil alamina hakika Allah ko da ne gabarin talikai ba yayi ba kanka ba ai ina ganin asara ce ka fitar da wannan miliyoyin ka zuba shi yana ganin kamar ai jari ya yi ƙasa ko kuma kudinsa da banki ya rubu kenan a to kana da miliyan wato ko ɗari kake ita a banki ka dauki takwas ai ka kake nan an gini to sai yake ganin shi wannan hakan ba zai iya cirewa Allah wannan ɗan kudin da zuba don ya je ya haji ba to ya rike kudinsa Allah ya ce fa inna Allah gani ba ne wa Allah mutunci ba har kai da Allah ma ya baka kana da abin da zaka je ne to Allah da ya baka ya ce ba ni kaza ka hana shi ya fi turki ke nan shi da magana zana yake cewa allah ina faɗa yana cewa bawan da na inganta lafiyar jikinsa gare shi ne yalwata masa arzikinsa kuma ya shekara biyar bai zo gare ni ba to wannan abin haramtawa arziki ne wannan ma yi hajjin ma kenan allah ya baka lafiya da kuma wadatar ka shekara biyu baka ƙara koma ba to allah ya ce abin haramtawa ne arziki to ban tashi wanda ma bai taɓa yin ba kuma baya zance da kansa ke tuba yi to in kai wannan to ka sani ka rike wajen ka rike kudinka Allah gani Allah bauta shi ne alal alamina gaban talakai al'insu mutane wal jinni da aljannu wal malaikatu da malaiku Allah ya wadatu al ibadati gaban ibadar su قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد والله شهيد على ما تعملون ka faɗa ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi su ne alyahudi wal nasara su ne yahudi da nasara ka ce lima ta sujjuna me yasa ya fi jin kuna kuke juyawa da su ainihin wato sun ta sujjuna ake fiye da ku an tsara kuna ake fiye da ku an sabilillahi gaba da tabbacin Allah a aikin ne addinin Allah lima ta sujjuna sai ya kuke juyar da man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir la lahira kuma biye da shi wato an tabi lillahi gaba da tabarkin Allah aiki ne addinin Allah duk da kalibi kuma da biya da kare ta wanku annabi sallallahu alaihi wasallama wa katami la'atihi da kuma koye ainihin dubobin manzon Allah kun koye ga Allah ya ambaci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kun koye bayyana wannan sufofi na manzon Allah sannan kuma kun kare ku jama'a manzon Allah din kun ce ba shi bane Allah yake tambunaha kuna neman wanda jibanki wajen abokan katowa yau al'akwai wajen wato abokan katowa a yi masu dattar abokan katowa an hajji gaban gaskiya wa an mushahada alhali kun masu shaidawa ne ai alimu na mamana ne da an yaddina da marbiya cewa addini abin yadda alkawai wa madaidaici ko addinin islami shine addinin musulunci kama fi kitabikun kamar yadda zo a cikin littafin ku kuma Allah bi gaji ne Allah ba ribar da sakayya ba ne amma ta amalu na gaban abin da kuke aikatawa da rufi na kafinci wanda ka ziri da kusa ne kwance manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa inda ma yi ake hukum kada dai Allah yana cikin ta muku ne ila lokacin mu haɗi zuwa ga lokacin ku zai jazikum dan Allah ya muku sakayya akan wannan abin da kuka aikata يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين wannan zara wannan aya da zuwa ta soka lamma marar ba'adar yahudi yayin da shashin yahudawa ya shige alal ausi bisa ausi wani hadarar da kuma hadarar fa ga da huta a duhun sai ga haɗin kansu sai ya ɓata maka rai domin ausi da hadarar ƙabilu ne guda biyu wanda gabanin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa ga miciji da juna a cikin gaba ake a cikin yakan juna suke to shi ne nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kuwa to sai Allah ya hada kansu shi ne manzo Allah yake cewa law an fakata ma shi al-ardi jami'an wa ba Allah sabila qulubi saboda haka Allah ne ya hada tsakanin zukatan nasu to shi ne da shi ne a ga wani bai wuce da shi ne sai ga wato yau ga auta hazardu an hada kai ana gariya ana cin abinci ana sallah bayan manzon Allah kai ka ce ba ma fi gaba da tattara faruwa tsakanin su to sai wannan abin ya dade shi to fa zakaru sai suna kace su bima kana bainahum da irin abun da ya kasance tsakanin su fil jahiliya ta rusul jahiliya sai ka hada dokara ka gani ba wani ba shi kashi ba babanku ba ka tuna lokacin da aka yi kai ai su muku barna suka gidinci ba yara suka gidinci ba kaza kaza duk yanzu ya taso taso in toro irin wancan abubuwa to kuma shajaru sai kuma musu masu miƙe fa wa kamar su luna idan aka miƙe kuma har ma aka kusanta za ba a zari kuka biyu ba za a yi yaki sai wannan aya ta soka sai Allah yake cewa da yake ba zaka rubu
ونزل لما ونزل لما مر بعض اليهود أي اسمه شاتم to ta bai ko قوله
to kike da wato ai sunan da wato shasu shi wannan mutum ya zo ya hada tsakanin nasu وقال ذلك عليهم to wai ma'ana da aka ce sai wannan wai hadin kan nasu wato ya bakanta masa أو أي توجدهم ai ma'ana to yake junan su ومحبة بعضهم da kuma wato wannan junan su zai ga shashi بعد أن كان ما كان bayan ku wato wato abin da ya kasance ya kasance tsakanin su من الشهداء na gaba والغضبان da kuma kiyayya قوله faɗinsa da yake cewa وذكره fazakaran wata ya tilatar da su ورد wanda ya zo a cikin hadisi أنه كان معه شاب cewa wato wani saurayi ya kasance tare da shi wanda yake bai hude فقال له sai yace da shi اذهب إلى بني كيلتا je kai zuwa ga banu kailata da banu kailata su ne ausu da garin su ne mutanen madina in an ce ausu da garin to kabilun ko da aka mata amma banu kaila to su ne waɗannan su ne asalin ai mutanen madina ausu da garin to sai a kira su da suna guda magani guda daya sai a ce banu kailata su ne asalin dama iyayen ta ɗaya ne eh daga wani aka zo aka gida gida kuma ake shirin jiwa
وقل له kwakwallon ku kace da su أتذكرون يوما bu'asa za ku iya tuna ya ranar yakin bu'asa wanda yakin ya da aka yi kare jini biri jini tsakaninsu aka karkashe musu jama'a
وقل لهم ما ka tuna musu kuma irin abin da suka rika rerawa na waka tsakanin su da bila akwai wake-wake da aka yi na cin mutuncin juna to ka karfafa musu da irin wannan wakokin ba نعم من الأشعار التي فيها هجوم daga wakoki wannan da wato ainihin hijabi zambo yake cikin da من بعضهم ga shashin su ba aban ga shashi وكان يوم البعاثة wannan ranar bu'afu ta kasance يوما فيه إكسال rana ce mai girma a cikin yaƙe keniya tsakanin audu da hazarafi نعم وكانت المجرم galabatu wanda galaba ta kasance cikin a cikin wannan yaƙi da hazarafi ga hazarafi ne suka yi rinjaye akan audu فذهب to sai wannan saurayi ya tafi فعل كما أمره ya aikata kamar yadda ubangidansa ya umarce shi فقالوا السلاح sai suka ce asilaha asilaha ayyuka makari ayyuka makari ya ga aka shi suka cuce ku suka kashe ku iyaye da mu kaza wani ku haɗa kai suka ce bai an manta da wannan suna duba daga ai ku haka ne a ina ba a ayyuka makari ayyuka dan da za ka yi goma kamar
فنزل جبريل على tanke ke malaika jibril in sako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aya ya ce da waɗannan ayoyi daga Allah ya ga musu wannan إلى قوله har izuwa madadin Allah لعلكم تعتدون la'allakum tahtadun فعل النبي to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito وبعض أصحابه da ana shashin sabanta وهو شر في da ya same su a can sahara متقين alkhairi mustadina suna masu gabon gabon likita ne za a yaki har ba mu tafi da yaki ba za a gamza sai malaka ne to kai ga manzo Allah to faga shi na eh ga wani ba za shi kila a cikin gudu ya fada tsakanin musulmi
al'ada na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su amma ashar musulmi ya ku taron musulmi na asira ona asira asira ona bid'a wal jahiliya ba ni da kirege ya irin kirege ne na jahiliya wa ana baina azu alhali ni muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga ni alakalin ku ba da an tsara Allah bayan ubangiji ya girmama ku da musulunci ubangiji ya yanke muku wani nauyi na na jahiliya ubangiji ya haɗa tsakanin zukatanku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu waɗannan ayoyi sai suka san cewa wannan zukuni ne daga makiyin su shedani sai suka jefar da asira waɗannan makamai sai suka zama kuma shakin su ana rubuta juna kuma ana rubuta juna an fata yaƙi kuma jami'in ɗan abdullahi al'ansari Allah ya kare ya jagare shi ya faɗa ban taɓa ganin wato rana ba mafi shuni daga wannan rana kuma ban taɓa ganin rana mafi farin ciki irin wannan rana ba don ga shuni al'amari ya lalace sai kuma ga shi ma Allah ya ja ya kira shi abin ma da rubuwa juna sai kuma ka ji farin ciki farkon wannan rana ta kasance shuni ce amma ƙarshen da ko sai ya zama farin ciki ne shi Allah ce ya ayu halabi na amunu ya gwada kai imani da Allah in tuɗi ƙunfa nikan idan ka bi wato ainihin ɗa'ibitin wato wasu jama'a shi ne wannan shafi sun daga mabiyarsa to in ka bi su min allazi na kafaru min allazi na ƙunfa kitaba da waɗanda da aka ba su littafi su ne hudu ko da yanzu da nasara to ya rubu ku wallahi ka fiye da ku ba da imani ku bayan imanin ku kafin da kuna kafirai وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله na'am ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ba da gurura Allah yake ta yaya za ku kafurta za ku kafurce wa Allah wa an tuntuna ko wa an tuntuna alaikum ayatul lahi alhaji kuma ku gashi ana karanta ayoyin Allah alaikum gare ku wa bi rasuluhu kuma a cikin ku akwai manzon Allah gashi ina cikin ku amma kuna ku kafurce da ayoyin Allah to man ya tafi duk wanda ya rubo billahi da igiyar addinin Allah ko da dubiya hakika an shirye da shi ila qur'ani zuwa ga farki mustaqimin madalici a cikin igiyar Allah shine manzon Allah duk wanda ya rike manzon Allah to ya shuri zuwa ga farki madalici duk wanda ya kaucewa manzon Allah ko ya kauce da yayin manzon Allah to ya bata kenan saboda haka shiriya zuwa ga farki madalici shine Allah ya tsawaka ka rike manzon Allah ka bi farki manzon Allah shine abin da muke addu'a kullum a cikin sallar mu ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu ta farki madalici to shi ne farkin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban da sahabbansa Allah ya tsora ka tabbatar da mu akan sa to يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku da kai imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah haka sifatihi haƙiƙanin tsoron Allah eh ku ji tsoron Allah kuma jin tsoron Allah ma na haƙiƙa eh jin haƙiƙanin jin tsoron Allah ta ina bi an yi ba'a shine ya zama an bi Allah fala yi kusa ka alka a sarfa Allah wai shukara kuma a gode wa Allah fala yi faru kada a kafi cewa Allah wai shukara shi ne kuma a ambace shi ba za yi shakara a manta da ambatan Allah kullum ita ba ambatan Allah ina daga cikin biyayya ga Allah kuma tsoron Allah haka su kashi shi kenan fa qalu sai sabon ka ce ya rasulullahi ya manzon Allah wa man yakawa ala hada wa ya zai iya karfafa akan wannan kulciya in ji aka yi nasarar wannan aya da kauli ta'ala da faɗin Allah ta'ala fatukullaha wa sadatu cewa ku tsoron Allah iya gwagwaran yi ku domin haka su kwaci yi sai ce ba za ta iya jin tsoron Allah haka su kwaci yi to sai aka shafe ayar da cewa fatukullaha wa sadatu to ji tsoron Allah zai iya iya yi ku wala da mutunna amma kan ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimuna face ku kuna masu jawo zuwa ga Allah wani ku zura kuna masu tsayin ga Allah to lalle ka mutu akan musulunci in dai mutum yana yi a musulunci ya mutu a musulunci to shi ke da alhamdulillah ya kasa ya ce ya shirya eh babban abin da ake nema a in dai ka rayu a kansa ka rike musulunci kuma ka rayu akan imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sallah kana azumi duk waɗannan alƙalin islami wanda Allah ya ba su iko kana yin su to ka mutu akan wannan to alhamdulillah eh in ka cika da kalmar shahada to wannan alama ce cewa an rayu kuma an tafi ita amma ba za a ce mutum wai ai ya mutu bai ce la ilaha illallah ba kuma sai a dinga wani da kurku ya ya kai ya wani ne mu ji yayi kalmar shahada ba a wannan in yara yin ta ba ta akan sharadin mutuwa bane akan imani sai kai kalmar shahada in dai mutum kalmar shahada to alhamdulillah ya rayu da ba akan ta kuma ya cika da ita kaga to shine kuma ana ana da karfa akan ta eh da yawa an ce kawai ake cewa wani bawon Allah an yi hadari da musulmi da ainihin kafiri da musulmai da wani yamuri ne ko ko wani kafiri dai to shi kenan wa ka su asibiti sai aka nika lakana kalmar shahada ga shi musulmin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah shi kenan bai amsa ba sai wancan wai wani yamurin da ya kama shi ke la ilaha illallah shi kenan kudu suka mutu wai yaya kenan yaya kenan haka take yadda take haka take da yi shi ya ba ku musulunci sai an musulmi ne eh dan ya jira yalla ba ai wala ta bai zuwa musulmi bane ko ba ko ba eh yayi sallah yayi kuma yana kallon yayi dan ina da mutum musulunci ta shi ko da ya fada ba ka amfane shi ba tunda ya kai a matsayin gargara Allah ya magana shi a ila laya ya kabar shi mutum abdu malami bai ya malami bai ya yawa Allah ya kabar kuma bawa duk da kai wannan gargara ba da Allah ma ya kace shi kuma ne shi fada ba eh Allah ba Allah ya lamu ba za amfane shi a wannan halin da ya faɗi shi kuma wannan ba za su cuce shi ba kasancewa da an yi suke ba ya ga kura sun tuna illa ba su su gura mun sai kuna mun shine abin da ake nema din Allah ya mun kula
wa atazimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على جفا غفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Allah ya tafi mu da habalin lahi kuma ku yi rubo da igiyar addinin Allah jami'an baki daya ku rike igiyar addinin Allah gaba daya ku rike wala ta farraku kada ainihin ku rarraba ba da islam bayan musulunci kada zama kun sami kai wa kai bayan ku rike ike nan ta addinin musulunci wani ku rumi matan lai kuma ku tuna jimar allah da yi il'amu wani mutuwar sa alaikum gare ku wato allah ya nufi gare ku ya ma'ashar ausu ya kuka da ausu wani hanzar da hanzar mu yawa ku haɗe kan ku ku riko da iya allah kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallama in kuntu yayin da kuka zama kamar da islami gabanin musulunci da ku zamo a ada'an kuna magauta maƙiya juna fa'allafa bai da ƙununikun amma sai ubangiji ya cancar da kanin zukatanku bin islami da musulunci fa'asbatu sai kuka zamo ihwanan kuna ɗan uwa bin imatiyi da ni'imar yanka Allah ko zama ɗan uwa a cikin addini kenan da kuma wilaya to don haka dai musulmi ɗan uwa musulmi ne shi za mu zalar cewa al-musulmi akwai musulmi shi musulmi ɗan uwan musulmi ne kada ka zalunci dan wanka musulmi kada ka wulakanta dan wanka musulmi kada kuma ka yika shi inda za a zalunce shi ku zama dan uwa bayan Allah ku bayan Allah ku zama dan uwa ma'ana ku zama tsintsiya madorin ki daya kamar yadda ka san yanzu kaninka wanda muke ruwa ɗin ruwa daya ko yayanka wanda muke ruwa ɗin ruwa daya ai kana son mata alheri ko ba ka son wani abu da sharri ki same shi in wani abu zai same shi na shari za ka tashi iya karfin ka ka kare ba in wani abu na alkhairi zai same shi za ka kokari ka ka tabbatar da wani alkhairi ya samu gare shi to fa haka dukkanin mu duk ƴaƴan adam ne duk ɗan uwan juna ne kullum ne adam wa adamu bin tura sai za ka ba sai wai a'a a yanzu a kuma za ka lita aiki shi ɗaya ko abu da ba a'a koma ba su ne ba idan da za a koma a koma a koma sai ka ga mun haɗe sai ka ga ta inda mutum to a shan mutum da kai ga kwana ne shi ma da gwagwaya ne to mutum na je a ce mutunci juna mu yi wa al'aduna da kai kada mu ɗauka cewa wai a'a ba wai asalin mu ɗaya ba asalin mu ɗaya dukkanin mu uwar mu ɗaya uban mu ɗaya yadda za mu yi kishin wannan ɗan uwana zai yi da zan ce ciki ɗaya muka fito ka gani ko wannan yar uwa ta baratu da zan ce ciki ɗaya muka fito to dukkanin kuma kowa ma ciki ɗaya muka fito a asali duk ciki ɗaya muka fito to a cikin wani hakan ne in dai haka ne kishin wannan na kusa to nan yana ma cikin su ne kishin ta to da haka in ka su ci a ɗan wanka mutum ka su ci kanka eh ɗan wanka ka cuta shi da haka dama musulunci ya daɗe ne in babu wannan musulunci to amma da za a ce musulmi ne ko a wata kasa yake ko a wani gari yake ɗan uwanka ne al-musulmi abul musulmi shi da haka ka zalunce shi kar ka zuce shi kar ka wulaƙanta shi kada ka miƙa shi zuwa ga inda za a zalunce shi ko a wulaƙanta shi ko kuma a ruwan abuzanta shi sai da aka zama ɗan uwa na gaskiya ya ku bayan Allah haka wanda Allah ke gaya mana za ka Allah ya ce a fafa ne muke waye wa kuntum ala tuban farki mai layi ai kun zama ce a bisa gaba wato ta wuta na ramu wuta amma fa an kaza ku shi ne yadda mai kuma bayan loku ibiya babu abin da gani ce tsakaninku da kan da tsakaninku hada shi wutar illa an ta mutu ku fara sai dai ku mutu kuna kafirai ba an kazafin minha sai Allah ya tsamo ku gaban wutan nan bil imani da imani da aka kariya gaban kwadawa wuta da dukkanin bari adam shi ne imani da Allah da imani da manzon Allah eh shi da shi ne imani da Allah da manzon Allah ko ya shi wuta sai ya fita eh wai hamdi minha bi shafa'ati da bi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rayu da imani ya mutu da imani to kuma ya yi ya yi saba wa Allah sabon da zai kashe wuta to in ya shiga wuta ne ba zai ba ya fita eh Allah bai yi wuta dan masu imani ba eh shi sa Allah zai ba mu zara kuma ceto mu zara kuma zai zo ya ta ce ko ya ta ceto a wuta har ma sai an ce mazala ya koma ya to ainihin a gidaya wa Allah cewa wato wato Allah ka ƙara ba da ceto Allah ya kuma ba mu zara ceton nan har sai wato ya rage wanda a wuta ya zama akwai wanda a wato a zuciyarsa akwai imani adina adina adina adina adina adina adina ne kasani koma bayan koma bayan koma bayan koma bayan koma bayan koma bayan koma bayan a yanka da gidan imani Allah shi a ji a fita da shi haka za a cintarwa har shi ya ce alhamdulillah wani hankali ƙur'ani yanzu ba wanda ya rage auta sai wanda alƙur'ani ya tsare shi shi ne wanda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wanda koyi shirka shi ne ya rage ko eh amma kowai sai mazala ya fita da shi shi da har ce dan ba zai rinka yi ta tsawani sai da dago kansa dan manzon Allah ya gaishe sai ya ga inda mazala ki tabbatarwa ki tabbatarwa zikira aka to sharadin imani kenan shine kariya ga mutum Allah kiyaye kazalika Allah ya ce ai kama biyi da lakum ma bikira kamar yadda aka bayyana muku wannan abin da aka ambata haka nan bayyana Allah muku da ayati kuma bayyana Allah muku ayati haka nan Allah ke bayyana muku ayoyin da la Allah ku ta kadura ko cewa ku fa shuriyu Thank you.
الحمد لله Amin.
Eh? eh suna suna tsoro ne ko? eh suna suna tsoro ne kai shi za a ga manta din ba dukkanin su ba so kai kowa ma ya manta kai kowa ma ya manta eh nuri ake kira kira ya bajala ne ko wanda ba za a kai shi ne da wuce da ko ne ai ko asa ko ba sa ba ba ba ko ne ba ne ai ba sa ba da mutum ba za su je ana tsari wani yanzu da kwali da wani da za su ya abu ne ba ba ko ne ba ne yanzu ba saji ne a sa masa kuma ba sa ba ba
bayan ke kuma tambayar da shi da biyu shi ya ga wani kan ke nan wanda ne ko ko sama ma ko mu ma ko ko ba mu ba ban kai ina alala amma ko ko ta alala ko ta da shi ne yo shi ma ko ya ni ya eh da sai wanda ta ji kuci manzo Allah sai da Hassan wanda sai Allah ya kara masa da wanda rana sun zo shigewa sai suka ga wani tsoho yana alwala to kuma daga alwala da tafi da ne akwai gyara ga su kuma tsoho ne ya ci shekaru kafin wanda yake ya gane ina abu duk ranar da kina ban gyara sai ga shi kamar kasance ne a gurin da da can bai iya ba ko kuma da can ba ne yake ba to sai suka shige suka tattauna da gurin da ce kai amma fa wanda da cikin nufa da suke a nuna ba ya duniya to yanzu ba shi haka eh ita shirme a cikin ibada an kawo shekaru ba ya kamata ku gyara mata to ya zai mu gyara mata in aje in aje ka taba da iya ba ai ba zai karba ba kuma shi ba ba kan yake wanda za ce za a nuna alwala eh sai a zo ba alwala a karanto shi ya rayu wanda a karanto ba alwala dan kai kake ma gyara mata in yanzu ya zai ya ci suka gabu je ni lafi da zai suna zuwa sun daga shi shi ce baba da allah baba tsakanin na yankon kwana nake wani musu na ce na fi shi alwala shi kuma ya ce wa ya fi iya ba to nake so da allah za ki alwala ka kai ni ka san da allah shi mu haifi alwala ya ce ko ƴaƴana ya tura musu buta shi na hasan ya yi alwala irin alwalar manzan allah so wannan yana kallon yadda ake kalla bayan ya kare shi da mutum shi ya karba ya alwala irin alwala manzon Allah so wannan yake na gani suka ce cewa ba da Allah tsakani da shi wa fi alwala sai da ya ce yara ne ne bakiya ba amma ko ke ta shi ko yara da amma ne bakiya ba wai ba ne ba ba ba shi ba ya ce Allah ba na mishi ko ko ya wani jiwa da ko eh ba ba ga inda ga tsari ga inda Allah kuma muna musu ruwa kai wannan kurji yanda ake alwala dan wani sai ba ga ko eh inda ya ma sai dole irin wannan sai da hikima kuma hikima kuma wata ba mun ne zaji ne ne ko ga wani kila yadda aka zo ce da cewa kuma hakan ba su yi ba amma dai ta haka ba a kyale shi in ma ya su nuna wata wani malami ya unguwa ko ni shi kira shi shi da shi yawa a kaɗaice ya nuna masa to wani ba laifi ba ne kuma akwai wani abokan sa ne ko wani abokin sa to wani Allah muna son a nuna ba bai da ba ake alwala domin ga ba ne yake ba to za ka masa mun abokin sa ne shi kina shi da shi sai ya gyara masa sai ka gyara to da ka abin da ne amma ba a kyale shi to a ga ruwan da za shi ta musu na ta a kuma mabudin sallah alwala da zarar ba a iya ba ba a yi musu sallah ma duk shi ne ake ne za mu samu ne komai ma shi ne ake Allah ya shi
الحمد لله لك على الخير آمين.
لك على العافية.
Amin.
نقول على سيد أقوالك جميع الأقوال على وقتين فكان آمين.
قال ما يتخير ما أهم آمين.
فأقدم جلسنا على السجن Amin.
فاتحة لصلاة الفاتحة لصلاة الفاتحة نعم Amin.